بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kamu wannan rana mai albarka ranar juma'a 28 ko mu fara da watan musulunci shine 15 ga watan wato rabi'ul awwal shekara ta 1448 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 28 ga watan 8 shekara ta 2026 miladiya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallaci na cikin kan na jandarmeri a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar kuma wannan shine darasinmu na 74 a cikin suratul bakara kuma zai zamto darasi na 72 muna fatan allah subhanahu wataala ya mana jagoranci a wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 255 kuma wannan aya ta biyar kamar yadda muka yi alkawari a kanta za mu tashi domin ita ɗin da muka karanta ta kawai mun karanta mun fassara akwai bayanai masu tarin yawa dalilin da ya sa saboda ita ce mafi girman aya a cikin alkur'ani da nassin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin abi huraira yake cewa a kowane abu Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa yana da ƙololuwarsa kun gane ko ƙololuwa wato surori na alƙur'ani shine suratul baqara ƙololuwa ayoyin alƙur'ani ita ce suratul ayatul kursi saboda falalolinta da abubuwan da ke tattare da ita Allah ya ba mu iko a yau mu kammala tafsirin ayatul kursi domin abubuwan da za mu faɗa suna da yawa Allah ramma Allah subhanahu wa ta'ala ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم نعم الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو Allah shi ne Allahn da yake wato ba shi da abokin tarayya shi ne la ilaha illahu shi shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya shi kaɗai ya cancanci abautawa shi ne ma'anar la ilaha illahu babu abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala. Ko da ka ce babu abun bauta da gaskiya, in ka tsaya iyanan akwai matsala, domin akwai masu bautata wa wani da gaske kuma ba Allah ba. to shin wannan ya cancanci abota ta masa a bai ban cancanci bauta ba dole sai ka ce bisa ga cancanta duk wanda ya fassara cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ya yi kuskure babba kuwa domin akwai waɗanda suke bautatawa wani abu kuma da gaske suke wannan abin suke bautatawa amma menene zai raba gaddama babu abin bautawa da gaskiya sai ka ce ne bisa ga cancanta domin sai ya zamto duk abin da aka bautatawa ba Allah ba bai cancanci bauta ba kun gane ko dole mu kiyaye da wannan fassara sai ka ce bisa da gaskiya da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah dan ya zamto duk abin da aka bautatawa ko da mala'ika ne ko da annabi ne bai cancanci a bautata masa ba waye cancanci bauta shi kadai Allah shi yasa ce la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai shi alhayyul qayyum shine rayayye wanda yake tsaye da kulawa da bayansa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wato gangadi ko angaje baya kama shi ballantana kwana wala nawm ko bacci baya kama shi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wato sammai da kasai nashi ne shi shi kadai babu wanda ya tarayya da shi a cikin halittar sammai da kasai da abin da ke cikin su shi yasa ya ce lahu ma fis samawati wato na Allah ne shi shi kaɗai abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi na Allah ne shi shi kaɗai abin da ke cikin tsassai man zallazi yashfa'u indahu wane ne zai yi ceto a gurin Allah illa bi izini sai da izinin Allah kenan babu man zallazi ai ma nafiya ce babu wanda zai yi ceto a gurin Allah illa bi izini sai da izinin Allah subhanahu wataala mun gane ko Allah ya ce ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah shine ya san abin da ke tare da bayi a nan gidan duniya wa ma khalfahum da kuma abin da ke tare da bayi zai kasance tare da su a lahira an anje Allah ya san wato bayansa ciki da bai kenan komai ya san abin da ke tare da su abin da suke yake tare da su da zai same su a nan gidan duniya haka nan kuma in sun je lahira Allah ya san abin da ke tare da su abin da zai faru da su a lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum sai ce wala yuhituna bi shay'in mun gane ko wala yuhituna bi shay'in babu wani babu wani abu da ya kewaye wato min ilmi ilmin Allah kenan wala yuhiquna bi shay'in min ilmi babu wani abu da ya kewaye ilmin Allah ya kewaye sanin Allah Allah dama ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalil ba a ba komai na ilimi ba sai dan kadan to ta yaya zaka kewaye ilmin Allah subhanahu wataala ilmin Allah bai da iyaka in gane ko Allah subhanahu wataala ya ce illa wala yahiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a sai abinda Allah ya so ya sanar da wanda ya so ya sana kenan ya san wani dan abu daga cikin ilmi kamar inda Allah ya ce wa ma utitu min ilmi illa qal Allah ya ce wasi'a kursiyuhu samawati wato kursiyun Allah ta yalwaci sama kun gane ko ta kuma yalwaci ƙasa kenan wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh kursiyun Allah ta yalwaci sama ta yalwaci ƙasa abinda ake ce ma kursiyu shine kamar kujera ta mulki ba wai kujera dan a zauna ba kun gane ko dama ana cewa kujerar mulki kuma ta Allah laisa ka mithlihi shay ba ta kama da ta kowa ba irin ta sarkin garin ku bace ba kun gane ko to shi ta Allah ta yalwaci sammai kuma ta yalwaci ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala ya'uduhu hifdhuhuma baya nauyi game da Allah kiyaye sammai da ƙasai baya wa Allah nauyi ba abun wahala bane a gurin Allah ya kula wasu sammai da ƙasai za mu zo wannan duka muna karanta ɗaiɗaikun kalmomin za mu zo tafsiri har yanzu Allah ya ce wa huwa al-aliyyu azim Allah shine wato al-aliyyu madaukaki al-azim kuma babba dan sai mu dawo wato mu kawo tafsiri kuma na ɗaiɗaikun kalmomi kafin mu je tafsirin ɗaiɗaikun kalmomi ku taya ni irgawa wannan ayatul kursiyu tana da jimla jimla guda goma daidai kun gane ko yanzu bari mu same su Allah subhanahu wa ta'ala ce Allahu la ilaha illahu ɗaya kenan ko Allah shi ne wanda yake babu abin bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai shi ɗaya kenan ko sai Allah ya ce alhayyul qayyum rayayye ne kuma tsayayye da kula da bayansa nawa kenan biyu ko ko ba haka ba la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi ko angaje ko kwana baya kama shi nawa kenan uku ko Allah ya ce lahu ma fis samawati wa ma fil ard mulki wato abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne shi shi kadai nawa kenan hudu ko yace eh man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi wane ne zai yi ceto a gurin Allah in ba da izinin Allah ba ai babu mai ceto a gurin Allah sai da izinin Allah nawa kenan biyar ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala ya ce ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum shine ya san abin da ke tattare da bayi a nan gidan duniya da kuma abin da yake tattare da bayi a lahira nawa shida kenan ko Allah ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi babu abin da yake kewaye da ilimin Allah illa bima sha sai abin da Allah subhanahu wataala ya so ya san bayi su sani nawa kenan bakwai sannan Allah subhanahu wataala ya ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard ko nawa kenan takwas ko wato kursiyun Allah ta yalwaci sammai da kasai wala ya'uduhu hibbuhuma ba wato baya nauyi dangane da kulawar Allah daga sammai da kasai baya masa nauyi wato ba abu bane mai wahala a gurin Allah nawa kenan shine wala ya'uduhu hifzuhuma ko tara ko wa huwa al-aliyyul azim na goma shine Allah shine al-aliyyu madaukaki kuma al-azim babba mun samu tilka asharatun kamila mun samu jimloli guda goma to yanzu sai mu tafi abu na gaba Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah shine wato wanda yake mahalicci babu abun bautawa da gaskiya bisa ga cancanta sai shi wannan kitabut tauhid ne na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya masa rahama Malam Muhammad bin Abdul Wahhab yayi wani babi mai suna babu fadli babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub babin da zai zo dan ya nuna maka falalar tauhidi kadaita Allah da kuma abinda tauhidi yake kankarewa na zunubi kun gane ko tauhidi yana kankara zunubai in mutum ya shekara dubu yana saban Allah mutukar ya mutu baya shirka mutukar ya mutu ya yarda da Allah shi shi kadai ake bautatawa amma dai zunubansa sun yawa sun cika duniya to sakamakon wannan kalma ta la ilaha illallah ko la ilaha illahuwa ita ce akan ta ne muke magana yanzu wato sakamakon sa Allah zai sa ya shiga aljanna Allah ya duk azaban ma da aka mai dai karshe dai sai ya shiga aljanna bari mu karanta wasu hadisai guda uku malam ya kawo hadisin Ubada bin Samit Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ce man shahida Allah ilaha illallah duk wanda ya shaida babu abun bautawa da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah wahdahu shi shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya shaida annabi muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma ya shaida annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min kuma annabi isa kalma ce ta Allah wacce ya jefa zuwa ga nana maryamu wato aka same shi ta hanyar uba a ta hanyar uwa ba tare da uba ba ko ba haka ba duk wanda ya yarda da wannan sannan ya yarda wa annal jannata haqqun kuma yadda da cewa aljanna gaskiya ce wannaru haqqun kuma yadda da wuta gaskiya ce manzo Allah ya ce Allah zai ce to adakalahu manzo Allah ya ce adakalahu Allahu aljannata Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amal a bisa abin da ya kasance na aiki malaman hadisi suka ce alama kana min al'amal gwargwadon irin aikin da yayi in dai akwai wannan to inda za a samu tafawutin bayi a wajen shiga aljanna ko wannan aljannarsa ta fita wannan to alama kana min al'amal kenan wannan ya rayu bai yi sako ba yana da tauhidi amma wannan ya rayu yana yin sako amma dai akwai tauhidin to kaga ai aljanna su ba za ta zama to ɗaya ba amma dai ne ya samu aljanna bukatan maji haji aka ce sallah ko ba haka bane ka dai tsallake dai ka shiga aljanna ma kowace iri ce bal to shine to wannan shine alama kana min al'amal yanzu kun ji hadisi na farko akan falalan ne la ilaha illa hu ka kuma ce muna farko jumla Allah la ilaha illa hu kun ji sakamakon wanda ya yadda da cewa Allah shi shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya sakamakonsa ne Allah zai shigar da shi aljanna shi yasa wani hadisi ya zo ingantacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa huwa man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya mutu yana mai shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah ya shiga aljanna au kama qala alaihi salatu wassalam haka nan kishira kamar mata huwa ya da'u ma Allah niddan da kalanda duk wanda ya mutu yana hada Allah da kishiya to zai shiga wuta kun gane ko Allah ya mana tsari hadisi na biyu daga cikin wato babu yanzu mun ji hadisin ittiba ga hadisin Abi Sa'id al-Khudri ko kuma kafin hadisin Abi Sa'id al-Khudri hadisi na farko da muka ji hadisin Ubada ko to yanzu hadisi na biyu shine hadisin ittiba wato ya zo a ruwayar bukhari da muslim min hadisi ittiban wani sahabi ne ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna Allah lalle Allah harrama ala nari Allah ya haramta ma wuta man qala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah ya faɗe ta da gaskiya a cikin zuciyarsa ya san ma'anarta bai aikata abin da yake rusa ta ba don akwai masu cewa la ilaha illallah suna zuwa gurin boka akwai masu cewa la ilaha illallah suna zuwa su shirka to banda wannan a'a wanda ya yadda da ita ya yadda da kaddara Allah subhanahu wata'ala to duk wanda ya faɗe ta da kalal janna zai shiga wuta ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya haramtawa duk wanda ya haramta ma wuta cin naman duk wanda ya ce la ilaha illallah me tsaya anan ba sai ce yabtaghi bi zalika wajh Allah wanda yana nufin da wannan la ilaha illallah neman yarda Allah in gane ko domin akwai wanda zai faɗe ta kawai yana wasa a akwai wanda ake cewa in la ilaha illallah ko to shi wanda ma yake faɗa wannan ma yana cikin gafala baya cikin wato hali na nutsuwa da halarto da wato abin da yake gai yana rafkane to ina wannan la ilaha illallah za ta amfane shi a wanda yake faɗanta yana da yaƙini da ita in gane ya faɗe ta dan Allah dan ta tsare shi daga waɗawa cikin shirka dan ta tsare shi daga shiga wuta to wannan Allah ya haramta masa ya haramta ma wuta ta ci namansa in gane ko hadisi na ƙarshe da za mu tsaya a kansa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karɓo daga abi sa'id al-khudri Allah ya ƙara masa yadda yace an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce wato yake ba da labari annabi ne yake ba da labari ƙala ya ce ƙala musa annabi musa alaihi salam ya ce ya rab ya ubangiji allimni shay'an ka sanar da ni wani abu azkuruka wanda zan ambace ka da shi kenan azkuruka bihi wanda zan ambace ka da shi ƙala wato azkuruka wa ad'uka bi wanda zan ambace ka da shi sannan kuma roƙe ka da shi mun sa akwai ambato akwai roƙo azzikiru duk wani ambatan Allah tsarkake Allah tasbihi duka azzikiru to ita kuma addu'a kenan azzikiru ammu min addu'a kun gane ko domin addu'a ma tana shiga cikin zikiri to addu'a roƙo take nufi wanda zan ambace ka da shi kuma roƙe ka da shi sanar da ni wani abu qala sai Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ul ya Musa ka ce ya kai Musa la ilaha illallah ka ce ka faɗi wannan kalmar shine babu abin bauta da gaskiya bisa ya cancanta sai Allah ƙala sai annabi Musa ya ce ya rab ya ubangiji kullu ibadika kullu ibada- ibadika yaquluna hada dukkanin bayinka suna faɗan haka yana nufin bayansa ne musulmai bayansa waɗanda ne suka miƙa wuya suna cewa ne la ilaha illallah ko ba haka ba don wanda suka fanɗare ma annabi Musa suka ɗauki addinin nasa eh, yahudanci ai ba su yadda da la ilaha illallah ko suna bauta Allah suna bauta wani abu haka nan wanda suke bau- wanda suka eh, ce su mabiya annabi Isa ne suka bar injila suka kama bible ai ba su yadda da cewa la ilaha illallah ba don suna cewa annabi isa ma Allah ne suna cewa maryam Allah ne ko ba haka ba suna cewa ruhu ne tsarki Allah ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha salis salasa laqad kafara alladhina qalu inna allaha inna allaha in- inna menene laqad kafara alladhina qalu inna inna allaha waccan ayar da take cewa wa afwan ba ita nake so ba wa qalat lil yahudu uzair ibn allah wa qalat an nasara al masih ibn allah kaga waccan ayar ta nuna sun kafurta da suka ce ne Allah uku ne da suwa ake nasara mun- wanda suka ce suka yi ƙarya suka ce mabiya annabi Isa alayhi salam wannan kuma ayar ta zo ta bambanta su ta ce haƙiƙa sun kafurta waɗanda suka ce Zubairu ɗan Allah ne suwaye Yahudawa suka ce Allah ya ce hakika sun kafinta wanda suka ce Annabi Isa ɗan Allah ne suwaye na Kiristoci ko ba haka ba to shi yasa kaga sai Annabi Isa alaihi salam Abu Musa alaihi salam Annabi Musa alaihi salam sai ya ce wanda bayinka ai bayanka suna faɗan haka yana nufin waɗanda suka musulunta ko suka mika shi annabi Musa alaihi salam ya faɗa haka ne yana ganin ai shi yana so a bashi wani abu wanda ko ba kowa ke faɗa ba kun gane ba wai dan ya raina kalmar la ilaha illallah ba kun gane ko Ƙala sai ma Allah subhanahu wataala ya ce ya Musa ya Musa wato ka buɗe kunnanka da kyau ka ji law anna samawati sab' da dai a ce sammai bakwai wa amiruhunna da dukkanin abin da ke cikinsu ghairi Allah ya ce banda ni kaga wannan hadisi yana ƙara nuna Allah yana ina yana sama ya ce da a ce sammai bakwai da abin da ke cikinsu sai ce ghairi banda ni kaga Allah yana sama ke sai ya ce wal ardina sab'a da kuma kasai bakwai fi kiffatin a sanya ta a wani ɓangare kun gane ko wato wani ɓangare a ce gashi scale ne guda biyu abin awo ne guda biyu kun gane ko wato a sanya eh, ga sammai da abin da ke cikinsu ga ƙasai da abin da ke cikinsu duk a wannan ɓangaren an ɗora shi haka ko sannan kuma wala ilaha illallah da kuma kalmar la ilaha illallah fi kaf fi kiffatin a sanya ta a bangare guda kun gane ko Allah ya ce malat bihinna la ilaha illallah sai la ilaha illallah tarin jayi dukkanin sammai bakwan nan da abin da ke cikin su da kasai bakwan nan da abin da ke cikin su sai tarin jayi su ku duba wannan hadisi mai ban mamaki wato mai ban tsoro wanda ku gane girman la ilaha illallah hatta annabin Allah cikin ulil azmi na rusul sai da Allah ya ƙara bayyana mai girman la ilaha illallah ita ce kalmar da take raba tsakanin kafiri da musulmi ita ce kalmar da daga mutum ya faɗe ta inda ya shekara ɗari yana kafiri daga ya faɗe ta shi ya zama ɗan uwa musulmi da mutum zai ta ijirani ya zo ya cika da la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da janna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da janna duk wanda ya kasance karshen kalmarsa a duniya ita ce la ilaha illallah to dan aljanna ne shi Allah ya ba mu cikawa da la ilaha illallah to wannan kun ga kaɗan daga cikin falalan la ilaha illallah idan kun duba lokacin da abu talib ya zo rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ita ce ya ce masa ya ammi ya kai baffana ga wata kalma zan gaya maka wacce za ta sanya in cece ka a ranar alkiyama ta tsamar da kai daga wuta zuwa aljanna faɗe ta wacce zan tsaya maka da ita hujja a gaban Allah ka ce la ilaha illallah abu dalib suka dinga ziga shi yan banzan nan wa'annan na bayansa su su su abu jahal su gasu nan dai kafiran suka ta ce kai wannan yaron zai sa ka canza addinin ka bar addinin iyayenka da kakanka yana suna nufin wai manzan Allah ya ya sun raina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya girmama ai babu wanda ya isa ya kaskantar da shi suka sa ya yi girman kai dole za Allah ya ji ba daɗi ya ce to ya roƙan masa Allah saboda ya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi kariya ya taimake shi amma da bai cika da la ilaha illallah ba duk wannan abun bai masa amfani ya tsamar da shi da bauta ba gaba ɗaya sai dai annabi ya roƙa masa ya ce ya nemi cetonsa a gurin Allah a dawo da shi saman wuta shine a wancan sati muka ishara da cewa ban da shi a cewa ba za a yi ceto ga kafiri ba a'a shi an ceto shi daga ƙasan wuta zuwa saman wuta wannan kenan la ilaha illallah wannan kalma ita ce mai tsada ita ce rukuni na farko daga cikin rukunan musulunci guda biyar ita ce rukuni na farko daga cikin rukunan imani guda shida kun gane ko rukunan imani guda shida imanu billah ko ba haka ba wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bi qadr wa'annan shida kenan imani rukunan imani shida ima wato rukunan musulunci guda biyar shine me an tashhadu Allah ilaha illallah ko wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat wa tasumu ramadan wa tuhijjul bait man istata ilayhi sabila ko in istata ilayhi sabila ka gani dukkare in a cikin rukunan musulunci da rukunan imani guda biyar kaga da rukunan musulunci imani guda shida da rukunan musulunci guda biyar za ga ita ce a farko dan a nuna maka in ta samu to fa lillahi hamdu sauran ko baka iya su ba dai ka yadda da su to za ka a hankula a hankula ita dai ana so ita ce a karin farko shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura wato ma'az ila yaman ya ce farkon abin da za ka kira su da su ka kira su zuwa ga wato shaidawa da Allah shi shi kadai wato kada su yi shirka wato awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah farkon abin da za ka kira su zuwa gare shi ne shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah sai sun tsayu akan wannan sai ka koya musu sallah ka sanar da su sallah guda biyar sannan in sun tsaye akan haka sai ka sanar da su azumi in sun tsaye akan haka sai ka sanar da su hajji in sun tsaye akan haka sai ka sanar da su zakka ka gani a hankula hankula almihim dai ka samu kalmar la ilaha illallah Allah ya ba mu dacewa da wannan kalmar to wannan kenan yanzu sai mu tafi zuwa abu na gaba wato kalmar a wato yanzu mun kai la ilaha illallah ah qala ramma kai sare alhayyul qayyum to alhayyul qayyum bari mu zo kanta ko wata gaba muka zo za mu kokari mu faɗi wani abu akai alhayyul qayyum kalma alhayyul alqayyum hadisi ya tabbata daga cikin sunan kun gane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato Allah yana da cikin sunayensa yana da wasu suna da ake kira ismullahi al'azam sunan Allah mafi girma duk mutumin da ya roki Allah da waɗannan su da wannan suna kun gane ko ya roki Allah da wannan suna Allah zai amsa masa wato sannan idan kuma wato in ya kiraye Allah da wannan suna Allah zai amsa masa in ya roki Allah wani abu kuma Allah zai bashi to anan malamai sun yi saɓani amma magana mafi rinjaye wacce hadisai suka ta nunawa da ayoyin alkur'ani shine alhayyul qayyum wasu ce la ilaha illallah ce wasu ce Allah ce wasu ce kaza dai suna Allah amma dai maganar da tafi inganci aka fi samun rinjaye magana shine alhayyul qayyum kun gane ko alhayyu rayayyen da baya mutuwa alqayyum tsayayye ne kulawa da bayansa in kana cikin addu'a ka koro addu'a sai ka ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ko ba haka ba duk addu'ar da zaka ga kamance ka sa alhayyul qayyum ya hayyu ya qayyum saboda Allah ya amsa maka addu'arka ya baka abin da kake nema domin wani daga cikin magabata ya ce kai na gano su alhayyul ismullahi al'azim yace na gano su a cikin surori guda uku sura ta farko ta ce suratul baqara wannan wacce muke ciki cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sura ta biyu ce suratul suratul ali imran Allahu la alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kaga bi kenan sai ce sura ta uku suratul taha Allah ya ce wa'anatil wujuh wa'anatil wa'anatil wujuh lil hayyul qayyum kaga wani magabace ce su ne kuma ga hadisin da ima wato aka same su a cikin kutubu sutta wanda daga cikin mafi shaharar littattafan da aka samu wannan hadisin da yake nuna alhayyul qayyum shine ismullahi al'azam akwai sunan ibn maja akwai sunan tirmidhi akwai al-mu'jam al-kabir li imam tabarani kun gane ko duka waɗannan sannan da musnad na ahmad duka sun rawaito kuma hadisin ya inganta cewa ismullahi la'azam shine alhayyul qayyum kenan sai mu yi kokari mu dinga sanya addu'o'in mu muna ya hayyu ya qayyum lalle ma'anar ma tana nuna kai koranta Allah ka girmama Allah kai wa Allah kirari alhayyu rayyan da baya kwana baya angaje la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sannan kuma alƙayyum wanda yake tsaye da kulawa da bayansa a wancan sati muka ce tsayuwa ba kishiyar zama ba a'a tsayuwa an mutum aka ce ya tsayi tsayin daka kenan ya tsaya ya kula da abu ko to shi ma Allah ya tsayi wajen kulawa da bayansa babu wato wani abu da yake ƙoƙarin ya ya abin nan wato babu wani abu da zai abu Allah bai san da shi ba kun gane ko sai Allah ya ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm al-ramma sai mu tafi asbabun nuzul la ta'khudhuhu sinatun wala nawm hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa qala inna bani Isra'il sa'alu Musa alaihi salam banu Isra'ila sun tambayi Musa alaihi salam cewa hal ya namu rabbuk shin ubangijinka na kwana shin ubangijinka na bacci kun ji ta'addanci zaman sun saba ko kana iya ba mu ayar da suka saba irin wayannan tambayoyi eh da suka ce suka ce ma annabin annabi Musa a can baya cikin suratul baqara eh ta suke qalu lana rabbaka yubayyin lana ma kamun nan ta suka yi lannu'min ya musa lannu'min laka hatta lannu'min laka hatta nara Allah jahara ko ba ka suka ce ya musa ba za ni imani da kai ba sai ka ce Allah ya zo mu ganshi haka waɗannan ai dukkan abubuwa ne na izgili da kuma ayar da ka kawo tana na ita ma ai tambaya ce ta izgili cewa ka roƙan mana Allah wato ko kuma mu ba za mu iya haƙuri da abinci guda ba ka roƙon mana Allah ya canza mana da wannan qalu du'u lana rabbaka yubay wato yubayyin lana wato abu qala ya Musa wato menene lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yawa ita ce mahallin shari fad'u lana rabbaka yubayyin lana qalu lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard kenan ka roƙan mana ubangijin ka ya fitan mana daga cikin mabunkusa ƙasa yanzu ayan naman tsuntsayen nan da darba da ka sama ba ma san shi yanzu albasa tabarnuwa alayyo fabaro da gurji da sauran su kayan da suke sa warin baki su suke so yanzu ba sa son gasasshen nama da kasa kaga ta'addanci ne to annabi sai suka ce wa annabi Musa wai cin ubangijinka yana yin bacci yana yin kwana ƙala sai annabi musa ya ce da su ittaqullah ku ji tsoron allah cikin abin da kuka faɗa fanadahu rabbuhu kun gane ko fanadahu rabbuhu sai ubangijinsa ya kiraye shi azza wa jal mabwayi madaukaki yace ya Musa ya kai Musa sa'aluka sun tambaye ka ko hal yanamu rabbuk shin ubangijinka na kwana to tsaya a baka wani abu kai dan su gane ubangijinka baya kwana fa kuzu zujadatai biyadai dauki karau kun san karau ko gilashi tangaran abin nan da ka ya haɗe tus ya fashe karau wanda ku ana yin kwano ma nashi na na shayi ko abin nan ban san hausar da zan ba ku biyar da sauransu to da irin su ire-iren suna nan da yawa akwai wanda ana yin su da kashi mu ana cewa ana cewa tangaran ko a ce karau da hausa duka dai hana faɗa kun gane ko to irin wannan ka rike shi kun gane ko da hannunka fa qumul layl kayi qiyamul layl fa fa'ala Musa sai annabi Musa ya aikata haka kun gane ko falamma zahaba al-layl thuluthahu ma falamma zahaba min al-layl thuluthahu yayin da dare ya kai ɗaya bisa uku ya tafi ya kai thuluthul layl kenan kadon ka ce askafin asbahi amma ƙarshen dare kamar yanzu ka ce karfe uku da rabi zuwa hudu in ga dare ya nisa ko annabi Musa yana ta qiyamul layl gashi ya riki wa'annan ƙwarau ɗin ya riƙe waɗannan tangaran ɗin a hannunsa wanda daga sun waɗi fashewa za su me ya faru na asa sai an gaje kwana ya kama shi kun gane ko fawaka rukubatai har ya faɗi da gwiwowinsa sun manta asa sannan sai ya farka kun gane ko ya tashi da kwanan fadam mahuma ko fadam fadam babaha sai ya tattaro su su waɗannan ƙarau ɗin ya ɗebo su da hannu hatta iza ja a asirul laili har sai da wato a karo na farko kwaɗuwa ya da gwiwoyinsa abin bai faɗi ba ya fashe ba kenan yanzu dai sai taro abin ya tashi da shi in gane ya ci gaba sai hatta iza ja a asirul laili har sai da wato ƙarshen dare ya zo na asa sai ya ƙara yin kwana a ƙarshen dare fasak a ɓatis zujajata to a wannan lokacin a haɗu a kwana na biyu da ya ɗauke shi sai wa'annan ƙarau ɗin suka haɗi kun gane ko fankasarata sai suka kankare suka famfashi faƙala sai Allah ya ce ya musa ya musa laukuntu a namu da ni ina yin kwana la saqatatis samawati wal ardu da sammai da kasai sun waɗo a kun ga wannan yana nuna Allah baya kwana gashi annabi Musa kwana ya kama shi dan abin da aka bashi ya rike ya amma ku duba girman sammai samman nan kuma duk girman ta baka isa ka gane iyakar ta ba sannan kuma guda bakwai ce wannan ta ɗaya ce muke gani ko akwai ta biyu akwai ta uku akwai ta hudu akwai ta biyar akwai ta shida akwai ta bakwai duka Allah yana rike da su haka kasai akwai ta ɗaya akwai ta biyu akwai ta uku akwai ta hudu akwai ta biyar akwai ta shida akwai ta bakwai duka Allah yana rike da su amma ne kun taba ji an ce ƙasa ta tsage saboda Allah ya kasa rike ta duk mun rufta sai dai Allah ya kawo ta don jarabawa ga wasu ko don azaba ga wasu kun taba ganin sama ta rubto kun taba ganin an mata gimshiki an mata irin abin da liman ya jingina eh ko baban ibu kun taba ganin sama da irin ta babu bagin shi amma Allah yana tsaye yana rike da su subhanahu wata'ala to shine yace da Allah an gaje ma yana kama shi la ta'khudhu sinatun wala nawm da yana kama shi da sun wado sammai da kasai fahalaka kunna kama halakatu zujadata da sun wado muku sun halaka ku kamar yadda annabi Musa ya saki karau suka wada suka halaka ko ba haka ba fi wato a hannunsa wa anzalallahu ala nabihi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar akan abisa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ayatul kursi wato ayatul kursi Allah ya ce ne la ta'khudhu sinatun wala wannan ya fito to sai mu je yanzu sai wace gaba Allah ya ce lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wato na Allah ne shi shi kaɗai kaga anan an kawo mai alhasu muka ce a wancan sati da an ce ma fi samawati wa ma fil ardi lahu da bai zamto mai ba hasar ba kenan wani ma zai iya mallaka a ce sammai da ƙasa na Allah ne kenan wani ma yana iya zuwa a ce sammai da ƙasa na shi amma shi kadai shine lahu nashi ne shi kadai ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da ƙasai nashi ne shi shi kadai babu wanda ya tarayya da shi domin ana kadaita Allah a wajen bautarsa ana kadaita Allah a cikin mulkinsa ana kadaita Allah a cikin sunayensa duka ana bukatar ka kawo kadaitaka Allah subhanahu wataala domin Allah na komai nashi baya kama da na bayansa laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'un basir wato babu abin da ya kama da Allah kuma sannan Allah ya ce huwa as-sami'ul basir shi as-sami'u ne al-basir Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wannan i'rabul qur'an littafi ne wanda ya zo ya yi wato karantar da ya ake li'irabi na alkur'ani mujalladi tara ne wannan guda tara ne kenan takwas suna gida ko to a ciki ƙarƙashin wannan aya ta ayatul kursiyu ya kawo magana ya ce allahu jumla ce ismiya allahu la ilaha illa kun gane ko ya ce huwa wato da allah ya ce allahu sai ya ce malam ya ce Allahu anan za mu ɗauke shi muftada kun gane ko domin a larabci akwai abin da ake cewa muftada idan aka ce muftada a yaren da za ku iya ganewa ga muku kama a ce suna to wannan suna ana iya a zo kuma a gaba a kawo labarinsa shine ake cewa ne khabar yanzu idan na ce albustanu jamilun albustanu ne kenan gona ko suna ne ko to shi ake kira muftada da nace jamilun mai kyau kaga gonar mai kyau ce to kaga wannan mai kyau ce na bada labarin ne gona to nan da Allah ya ce Allahu kaga sunansa ya zo muftada kenan ko da yace la ilaha illahu kun gane ko to nan la ilaha illallah kun gane la ilaha illahu khabar na Allahu kenan ya ba da labarin Allah shi shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kaji kabar na ɗaya alhayyu kabar sani bayan ka san Allah nan shi shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kuma alhayyu ne ka san wannan ma rayayye ne wanda baya mutuwa kaji kabar sani ko sannan wal qayyum kabar salis damun suka ce wa ya juzu ta'addudul khabar in ji malaman nahawu suka ce ya halatta labari ne ta maimaituwa a cikin suna guda a gaya maka abu sai a ta kawo maka labari wannan cike yake a cikin alkur'ani ta'addudul khabar kun gani alhayyu sai zamto wato khabar salis kun gane ko har mu je zuwa khabarun rabi wanda malam ya kawo shi ce wato jumla ta la ta'khudhu sinatun wala nawm jumla ce ta hudu duk wa afwan khabar ne na hudu kaga bayan an gaya maka Allah nan shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kun gane ko shi kuma kadai ya cancanci abota kaga jumla ta farko ko sannan aka ce maka rayayye ne wanda baya mutuwa jumla ta biyu aka ce maka kuma tsayayye ne da kulawa da bayansa baya fasawa ba jumla ta uku ba to sannan aka kawo maka wato kabar kai na uku ko sannan sai aka kawo maka kabar na hudu a matsayin jumla ce amma sai ta zamto kuma jumla ce a matsayin fi mahalli kabar rabi kun gane ko jumla ce mai zaman kanta a matsayin labari na hudu duka na Allahu shine la ta'khudhu sinatun wala nawm kun gane ko kaga aljumla khabarur rabi ne mubtada wato wannan dai duka don ka gane balaga ta alkur'ani da shi alkur'ani arabiyun ne kun gane ko wato kitabun arabiyun dole sai da larabci za ka ƙara gane wato ma'ana alkur'ani mai girma to yanzu sai wace gaba alarma lahu ma fi samawati wa fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa bi idhni muka kawo magana a jiya muka ce magana akan manzan lazi ya shafau inda illa da izini ba an kore ceto ba ne ba gabaki ɗaya an kore ceto ne wato ga waɗanda Allah bai yarda da su kaga Allah sai ya yi izinin za a yi ko ba haka ba to mumine Allah zai izini su ceci junansu kun gane ko manzo Allah shine wanda zai fara buɗe kofar ceto shine mai shafa'atul uzma in yayi sannan za a bada dama saura su ceci saura masu imani kun gane ko sannan alqur'ani zai yi ceto azumi zai yi ceto da sauran abubuwan da suka zo za su yi ceto kun gane ko ceto tabbatacce ne ceton da ake korewa shine ceto wato wanda yake na kafiri mumini ba zai cici kafiri ba kafiri ba zai cici kafiri ba shi ma ya ta kansa ko ba haka ba to wannan shine ceton da aka kore yanzu sai mu je wato gaba ta gaba Allah ya ce ya alamma baina aidihim wa ma khalfahum Allah shine wato ya san abin da ke ga bayi ko ba haka ba a nan gidan duniya yake tare da bayi na nan duniya da abin da zai same su da abin da ke samun su Allah ya sani ya alamu ma baina aidi wa ma khalfahum da kuma abin da zai zo musu nan gaba a lahira to Allah ya sani kaga Allah ya kewaye sani da komai mun gane ko amma shi ba wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha to Allah ya san wannan sannan ya ce ne wannan daidai nan da nake cewa wala yuhiduna bi shay'in bi shay'in min ilmihi illa bima sha ina tuna wani malamin mu babban malami ne a ƙasar Libya ya tsufa sosai ban sani ba yanzu ko yana rayu akalla dai na san ko da na baro shi ya fi shekara 60 ya kai 70 to in muka so malami ne mai tawazu ya san shari'a dan aqida ma yake koyar da mu to idan ya zo ana maganar ilimi sai ce kada ku yi girman kai duk ilimin da Allah ba ku ku zamto masu sauƙin kai ba wani abu ba ne ba ilimin nan da kuke gani wani ya fi ka shi ma wanda ya fi kan wani ya fi shi sai ya ce wai duk ma in an samu wanda ya fi kowa ma ilimi to yanzu fa Allah ma fa ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa fa ba mu ba su komai na ilimi ba sai dan karan sai ya dauki alli sai ya zana a jikin ko da yake lokacin ba alli bane maka ce wannan allo irin na zamani sai zane ya kewaye ya yi zairo ƙato sai ce ha za huwal ƙalbi sai ce wannan shi ne ɗan kaɗan ɗin da Allah ya bari ya ce aina an ta kai kana yana a cikin nan sai ce ga ɗan kaɗan ɗin da Allah ya watso duniya da ilimi sai ce to kai aina ina za mu ganka ya ce mu domo mu dibo ka anan ko za a ganka anan yana dai so ya nuna maka ka zama mai tawabu kayan da Allah irin waɗannan malaman mutane ne waɗanda sun kai matsayi na ƙololuwa da ilimi na zamani wanda ake ba su shahada sun zama profeso amma wallahi zagan su da yaro ƙarami suna sassautowa suna tattaunawa da shi kamar ka ce dai tawadu dai kuma wannan sifa ce mai kyau sifa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam sun fi ka sosai ƙololo tun kan a haife ka sun zama malamai amma kuma za ga suna da tawadu da kankan da kai ba za su iya kuskure ka gyara musu wallahi su karɓa kuma ba su ji komai ba to kaga wannan ake so tawadu ilimi kakka ji kunya dan ka jahilci wani abu jahilta wani abu ba komai bane ba abinda ba a so ka siyi jahilci da kanka ka ki zuwa makaranta ka ka siyi jahilci da kanka ka ki neman ilimi ka ki tambaya abinda baka sani ba ka siyi jahilci da kanka wannan shine abin zalli shine jahilcin da kuma za a tume ka a ranar lahira da shi amma kana zuwa makaranta kana yin tambaya kana kusantan masu ilimi don ka ji abin da baka sani baka sani wannan ba ba ba abin nan abin zargi bane abin zargi shine ka nisanci ilimi kun gane ko Imam Malik Imam Darul Hijra aka tambaye shi mas'aloli tambaya tambaya kusan 40 duka bai iya amsa su ba sai bai bi ko shida ko makamancin haka ba sai mai tambaya ya ji abu ya dame shi sai ke cewa yaya na zo Madina imamu wato wanda ake ana ma kirari da imamu darul hijira la fatawa wal malik fil madina ana ce maka ba a fatawa wato a madina maliku yana nan sai dai a je gaban sa in zo in tambaye ka tambaya kusan 40 ka ce baka sani ba da ya fuskanci mai tambayar na ya ce ka tafi ka je duk duniya ka gaya musu ka zo ka tambayi maliku ya ce bai sani ba da kansa yake cewa wala la adri nisful ilm ban sani ba rabin ilimi amma yanzu ka ga mutum yana neman a tambaye shi a shi zai ba da amsa ya ɗebo kansa bala'i to mutum ya ce ma bai sani ba cikin abin da bai sani ba shi ma ilimi imam malik din nan abin da ya sa ake ce masa la aka yi masa kirari da lafatawa wal malik fil madina wata matsala ce ta faru gagarima a cikin madina wacce ta tada hankalin malaman madina da masu fatawan madina mace ce ce tana wankan gawa kun san a dacen mata ke wasu ne wa uwansu mata akwai masu wankan gawa na mata akwai masu wankan gawa dai da ake ɗauko to tana cikin wankan gawan sai hannunta ya makare a cikin farjin wacce take wankan mamaciyar kenan wacce ta mutu sai aka ce to ya za a yi kowa na ana ta tambayin malamai wasu su ba da fatawar idan an tashi a tafi wato da gawar makabarta sai a datse hannu a sanya a kabarin wasu ce a abin ne a haka kenan abin ne hannu ya yi wankan gawon ko menene kowa dai ga fatawar da yake bayarwa fa an kasa gane fatawar da za ta gamsar yan sai aka ce to a tafi gurin malik imam malik sai ya ce to a zo da su sai ya tambayi mai wankan gawan ya ce mata tsakaninki da Allah me kika faɗa dangane da wannan mamaciya ki gain tsakaninki da Allah ta ce gaskiya ita da ta zo wankan nan tana wanke ta tana wanke ta ko da ta zo kan al'aurarta farjinta sai ta dake shi sai ta ce da ganin wannan ya sha zina ya yi zina ganin shi ya taɓa yin zina sai hannu ya makale abu shi ne imam mali ya ce kin tabbata kina da shaidu da ta yi zina kina da shaidu ce to aje a kawo bulala aka yi mata bulala tamanin ɗinta ta me ƙazafi ko ba haka ba shi ne bulala ƙazafi tamanuna jalda ko ana mata tamanin sai hannu ya tsari to Allah ya kaga Allah yana son ta a gashi Allah ya karɓi tubanta tunda har hukubar hannun ya zare kaga daman abin nan aka yi mata bulala kafafi sai hannu ya fita shi kenan sai suka ce la fatawa wal malik bil madina ba a fatawa imam malik yana madina wannan da wannan ya samu wannan take to wannan kenan dai mu sani cewa ilimi kewayayyen sani na Allah ne bawa duk girman iliminsa da duk faɗin iliminsa akwai abin da bai sani ba mun gane ko akwai abin da wato ban sani ba Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne ya kewaye da sani shi yasa ma ya ce wala yuhiduna wala wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard dangane da kursiyu ta Allah da kuma abin nan al'arsh na Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan duka abin ana so ka yi imani da shi gane ko ka yi imani da su ba tare da ka ce ga yadda suke ba Allah da ya ce wasu a kursi wasu samawatu wal'am gane ko wato kursiyin Allah ta yalwaci sammai da ƙasa sai kakkace to ya take tunda Allah bai bayyana maka ba manzo bai bayyana maka ba haka na al'arshi in ka zo shi ma ka ce Allah yana da al'arshi ba irin na sarkin garinku ba ko na gwamnan garin gadon mulki kenan kun gane ko ba wai don Allah ya kwanta a kai ba ne tunda bai ce mana bai gaya mana haka ba mu dai mu imani akwai alkursiyu akwai alme akwai al'arsh na Allah subhanahu wataala abinda ake so da bawa kullum a wasu abubuwa na sifofi idan Allah ya ce yana da su ko sunaye ka tabbatar da su ba tare da kani ba ka ce to yaya suke ba a son ka ce yaya suke ba a so ka ce kuma ka kamanta ba a son ka yi tashbihi kuma ba a so ka kore akwai masu korewa saboda su wai suna ganin an ce Allah yana ji ai dan adam ma yana ji sai su ce a'a to a kore to in ka kore in kana kore ma Allah sifofi wata sai ka kore Allah tunda duk yawancin sunayen abubuwan nan dan adam suna da shi ai na Allah ba irin na yan adam bane ba ko kai yanzu aka ce maka kana da baki tinkiya tana da baki iri ɗaya ne ka gani to ballantana Allah da ya halice mu kai dai ka tabbatar ba tare da ka ce ya yake ba abin da ake so ka yi kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasi a kursi wa samawati wal ard wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim babu abin da wato baya wa Allah nauyi kiyayewa dangane ga sammai da kasai wato kulawa da su da ba su kariya da wato wato yin abin da zai kwantar da hankalin bayi ta hanyar da ba za ka ga sama ta tsage ba hankalin ya tashi kamar gidanka in ya tsage ko ba haka ba sama za a ganta ba za ka shi yasa Allah ya ce da kafirai su duba sama ko za su ga wata illa farji'il basara marratayn ka ƙara duba karo na biyu ko za ka ɗan ga wata illa a sama ba za ka gani ba saboda Allah ya ƙawata sammai wato ta yadda ba za ka ga wata illa gare ta ba to Allah shine wala ya'udu hifzu ma baya masa nauyi kiyaye wanda yake wa sama baya masa nauyi kiyaye wanda yake wa ƙasa shi Allah ba wani abu mai wahala a tattare da Allah subhanahu wataala wa zalika ala Allah yasir sannan sai Allah ya ce wa huwa al-aliyyul azim Allah al-aliyyu ne wato madaukaki ne al-azim kuma Allah babban waɗannan kalmomi na al-aliyyu da al-azim kun gane ko malaman tafsiri ibn kasir yake cewa daidai suke da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala domin ma'anarsu shi ne wa huwa al-qahir li kulli shay Allah shine wanda ya fi ƙarfin kowa ya fi ƙarfin komai kun gane ko ya ce to kuma suna daidai da waɗannan ayo wa huwa al-aliyyu azim tana daidai ka qaulihi wa huwa al-aliyyu kabir kun gane ko shi al-aliyyu ne wato maɗaukaki ne kuma alkabir kuma daidai take da alkabirul muta'al kun gane ko wanda yake babba kuma maɗaukaki duka daidai suke mala yace hadhihi ayat wa'annan ayoyi wa ma fi ma'anaha da abin da ke cikin su na ma'ana min al ahadisu sahiha da hadisan da suka zo waɗanda suka tabbatar da maganganu na salaf magabata na ƙwarai ya ce to abin da yake mai kyau ka kawo su ka yi bayaninsu ba tare da ka misalta su ba ka yi ce ko kuma ka ce yaya abin yake in an ce maka Allah al'aliyu ne ka ce yaya ɗaukaka Allah take ko an ce maka Allah alkabiru ne ka ce yaya girman Allah yake ba a yi wala takyif haramun ne ka yi wannan tambaya kai dai ka bar abin a yadda yake wala tashbihi kuma ba za ka kamanta ba ka ce ai ina kamantawa ne dan in tabbatar a'a wa ya saka ba ce ka kamanta ba kuma wala ta'til kuma ba a kore su ka ce bari in kore dan kar wato a kamanta to abinda ake so ka tsaya akan yadda suke gashi karatun mu yana nan ba mu kare ba haram to a ƙarƙashin ayatul kursi abinda nake so in ja hankalin mu akan wannan aya wacce take mafi girma a cikin alkur'ani gabaki daya tana da faloli masu yawa abin kaɗan daga cikin abin da ake so da mu a kanta shine a rana ka karanta ta su takwas duk ƙarshen sallar ka ta farilla bayan kowace sallah ka karanta ayatul kursi kafa ɗaya kana da salloli guda nawa guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ko ma'anar hadisi ya ce duk wanda yake ya karanta ayatul kursi ƙarshen sallar farilla to ba abin da ya raba shi da ya shiga aljanna sai mutuwa wannan duk wanda ya karanta ta bayan sallar farilla to marabar shi da aljanna mutuwa ce in ya mutu bayan ya karanta ta kenan sai aljanna wannan ma'ana hadisi na farko ka ka samu biyar a salloli farilla ko sora nawa muka ce so takwas sora uku azkarus sabah wal masa bayan ka gama zikirinka na safiya wato kai ka gama addu'o'in zikirinka na bayan sallah ai akwai zikiri kuma na as-sabah ko zikirin safiya to a ciki ka karanta ta hakanan da maraice bayan la'asar ka zo yin zikirinka na yammaci ka karanta ta a matsayin zikirin maraice so rana saura guda in ka zo kwantawa ka karanta ta to in ka zo karanta ka karanta ta tana maganin shaidani hadisi ya tabbata cikin sayyid bukhari wannan shine sayyid bukhari kun gane ko sayyid bukhari hadisi na dubu biyu da wani abu bari mu ga dubu biyu da nawa hadisi na dubu biyu da ɗari uku da sha ɗaya imamul bukhari ya kawo shi a kitabu wikala kitabul wikala in aka ce wikala shine wakilci a lambar babi mai lamba goma a babin da yake cewa iza wakkala rajulun rajulan idan wani mutumi ya wato ya wakilta wani mutumi akan wani abu kun gane ko fatarakal wakilu shay'an sai wannan wanda aka ba wa wakilci din sai ya bar wani abu ya ba wa wani wani abu kun gane ko fa ajazahul muwakkil sai wannan wanda ya ba da wakilcin ya ce eh babu laifi fa huwa ja'izun to hakan ya halatta bari muku tasirin ku gane ni ne na ba malam Nasiru ajiyar kuɗi inda za a fi gane misalin ko na ba shi ɗan kuɗi na ce aji sai imam ya zo ya ɗauka daga wannan kuɗin mun gane ko sai malam Nasiru ya ce ya je ya haɗa shi da Allah ce yana da bukata sai ce ya je sai yanzu muka haɗa ma nasu sai bani labarin cewa kuɗin nan da ka bani ajiya ga shi wani ya zo ya ce yana da bukata na ba shi ai kaga shi na ba wakilcin riƙon kuɗi na wani ya zo ya karɓa ni da na ba wakilci ya zo ya bani labarin sai na ce masa to shi to babin akan haka Imamul Bukhari ya kawo shi yace wa in qaradahu kun gane ko wa in aqradahu idan kuma ya bada ramce ko ba, ramce kenan ya bada ramcen wannan abin to shi ma ila ajalin musamma zuwa wani lokaci jaza shi ma wannan ya halatta idan mutum ya baka amana sai ya amince maka kana iya tasarrufi da wannan amana da saninsa da izininsa to akan wannan ne imamul bukhari ya kawo babu mun kawo wannan hadisin saboda mun ce ayatul kursi ana karanta ta in za a kwanta tana maganin me shaytani ko da ban karanto hadisin gaba da gaba ba saboda lokacin mu ya kai zan kawo mana shi a Hausa a kaka ma'anarsa kun gane ko hadisin na Abi Hurairah ne Allah ya kara masa yadda yace wakkalani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi hifdh zakatil zakati ramadan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wakilta ni in kiyaye wato zakka ta ramadan da ake bayarwa kenan a baitul mali ga kanan an taskance na abinci da sauransu a daman ana da baitul mali na musulunci to sai aka bawa manzo Allah ya wakilta sayyidina Abu Huraira da wannan abinci na zakka da ake kawa na azumi ya kula da su kun gane ko me ya faru bayan ya bashi sai ce fa'atani atin sai mai zuwa ya zo mini faja'ala ya huffu min al sai gashi ya zo yana ɗebo yana tsintsince wasu abinci yana ɗan kwasa kun gane ko yana ɗiba daga cikin abincin da aka bar min wakilci kun gane ko fa akaltuhu sai na kama shi wa qultu sai na ce da shi wallahi la la arfa'uka ko la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai na kai ka gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ya ce inni muhtaj wallahi ni ina da bukata in ji shaidan ko in ce in ji mutumin bari mu ce tun da siffa wani tsoho ya zo kun gane ko wa alayya al wallahi ina da yaya da yawa gashi ni wani mabukaci ne kun gane ko wali hajatun shadidatun kuma wallahi ina da bukata mai tsanani ya gaya wa abu buraira haka abu buraira ya tausaya mai sai ce fa kallaitu anhu sai na kyale shi fa asbahatu sai na zo fa qala annabi sallallahu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya abu huraira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya kai abu huraira ma fa'ala asiruka albariha me wannan mutumin da ka kama ya aikata a jiya da daddare albariha shine jiya da daddare qala sai ce qultu ya rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah ai yayi kuka ne ya kawo kukansa ne ya ce wallahi iyali gare shi da zaiwa kaza kaza dai duk ya ba manzo Allah labari sai ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya ne mai wahayi sai ya ce amma annahu qad kazzabta kun gane ko qad kazzabaka lalle shi fa yayi maka ƙarya sai ya ce masa wa sayu'u wallahi zai dawo sayu'u zai dawo annabi ya ce wa Abu Hurairah zai dawo in takaice muku zance saboda lokaci ka ba ma so karatun ya nauyi sai gobe ma ya sake zuwa abu hore ya kama shi ya ƙare mai irin wannan mare da cewa da waye ce to ya ce mai in na ƙara zuwa ka kai tunda ya san in ya je gaban manzan Allah kashinsa ya bushe a rana ta uku sai ya ƙara dawowa sai da na abu hurairu ce wallahi yau sai an je gurin manzan Allah sai ce tsaya tsaya tsaya bari in gaya maka wani abu wanda in kayi shi shi kenan wannan abin ba zai ƙara samun ka ba na in zo sai ce menene haka ya ce shi ne idan ka zo za ka kwanta ka karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayatul kursi har zuwa ƙarshen aya ya ce in ka yaka ba zan dawo ba ba za ka ganni ba shi kenan kuwa ya abin da abu huraira ya yi aikata abin nan wanda ya gaya masa da ya zo kwanciya ya karanta la Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum har zuwa karshen sura aya har zuwa karshen aya hatta tafkimul aya inji Abu Hurairah yace har na karanta sai da naje karshen aya kuma a ranar da na karanta bai zo ba a washe gari da na tafi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ni sai na ce mutumin naka ya zo jiya yace na ya zo yace amma ga yadda muka yi da shi ya ce me ce maka ya ce ga shi ya ce in dinga karanta ayatul kursi in na karanta ta ba zan so ba ya ce kuma da na karanta bai bayyana ba sai annabi sallallahu sai sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ya gaya maka abin da yake gaskiya ne amma shi mai yawan ƙarya ne sadaqaka wa huwa kadhub yayi maka gaskiya amma shi mai yawan ƙarya ne kun ga wannan hadisi yana baka darasi da yawa shaidan ya faɗi abin da yake alkhairi ne tare da shi ne mukiyin Allah na farko lamba na farko ko fir'auna da hamana da lamuru duka ba su kai shaidan laifi ba domin duk wanda zai aikata sako shaidan ne ya sa shi da taimakon shaidan amma ya faɗi gaskiya a musulunci saboda musulunci yana da adalci ya tabbatar ko ba haka ba da kuma wato wato da ya faɗi abin da yake daidai manzo Allah ya ce gaskiya yake amma makareci ne mai yawan ƙarya ne to wannan kaga akwai darsa da yawa a cikin wannan dole mu dakata a nan wannan kaɗan daga cikin tafsiru ayatul kursi sai dai mu ce Allah ya ba mu ikon samun falalarta da aiki da abin da yake ta kunsa da ikon aiki da abin da ke cikinta abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh